بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka wannan majalisinmu ne na biyu a cikin wannan ƙarƙaramar daura da muka shirya ta domin ƙoƙarin fahimtar da junanmu al'amarin da ya shahi kumce-kumce na azumi babban ibada wadda za ta zo ta riske mu ɗan lokaci kaɗan. Yau muna 21 ga watan Shaban hijirar mazala sallallahu Alaihi wasallama na da 446 wanda ya daidai da 20 ga watan biyu miladiya na da 2025. Majalisunmu na farko mun karanci manufa ta azumi. abinda ake nihi da azumi a halshe na larabci kuma a shar'ance sannan muka ga matsayin azumi a cikin addinin musulunci muka shiga cikin sharuɗa azumi kunce azumi na da sharuɗa kashi guda biyu akwai sharuɗa na inganci akwai kuma sharuɗa na taklifi a gulguje wa zai ba mu ya gaya mana a gurguje menene sharuɗa na na azumi na inganci sharuɗa na ingancin azumi wani lokaci ne azumi yake zamantowa ingantacce karɓaɓɓe wajen Allah guda uku ko hudu guda uku ko hudu guda hudu ko su ne musulunci al'aqlu hankali tabiyutun niyya kwana da niyya sai kuma sharaɗi na hudu wanda mace take banta da shi shine mene kubatatta daga jini na al'ada ko na haifuwa sannan sharaɗi kaso na biyu akwai sharaɗi na taklifi ko akwai sharaɗi na taklifi wani lokaci ne azumi yake zamantowa wajibi akan mutum ma'ambaci sharafi guda uku su ne mene albulug kina azumi bai zamantowa wajibi akan mutum sai balagaggi sawa'un namiji ko mace kuma mun fadakas akan sakaci na uwaye game da balaga 'ya'yansu musamman ma mata suna sakaci mace ta balaga bata azumi da zumma cewa sai ta je gidan mijinta kallon banda balaga sai mi sai iko wanda yake da ikon azumi ko da balagagge ne baya da ikon yin azumi saboda rashin lahiya ko saboda bulaguro shi ma wannan azumi bai zanto wajibi a kan shi ba amma kuma akwai ramko lokacin da wannan illa wanda yake tare da shi ta gushi sai kuma na ƙarshe shi ne mene al'iƙama zaman gida azumi ya kama mutum iya zamna a gida in iya halin bulaguro Allah ya bashi dama ya bashi rangwame a halin da yake na cikin tahiya ya ajiye azumi amma kuma tahiyar da wadda ya cancanta a yi kasar a cikin ba tahiya ta unguwa ba mutum nan da nan ya ce bari ya ajiye azumi da gane ko wannan ina ga akan wannan gaba muka yi sai bayani da aka yi menene rukuni menene sharafi muka ce malaman usul suna cewa abin da yake sharati shine ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud shine abinda samuwar shi rishin shi rasa abin ne kuma samuwar shi ba samun abin bane ba mala ya gaba misali da sallah da arwalla arwalla sharati ne na sallah amma yin arwalla ba samu sallah bace sai an yi ta sannan muka shiga zancen rukuni shi ma malam ya kawo ta'arifin menene rukuni shi ne abin da ma yalzamu min adamihi al'adam wa yalzamu min wujudihi alwujud kusa aksin wancan ma yalzamu min adamihi al'adam in an rasa shi an rasa abin sannan kuma in ya samu abin ya samu mun gane ko nan za mu tashi akan darsi na biyu a darsu sani kamar yadda mala ya ce arkanus siyam rukunai na azumi arkanus siyam salasatun rukunan azumi guda uku ne sa'imun musamun anhu musamun fihi sa'im mai azumin kanshi alfa'il wanda yake azumi wa huwa muslimun aw muslima shine musulmi ko musulma namiji ko musulma mace musamu anhu abinda ake azumin shi wa huwa jami'ul mufattirat alhissiyya wal ma'nawiyya shine dukkan abeban da suke karya azumi wanda alhissiyya wanda ake aikatawa a aikace misali ci da sha ko saduwa da mace ko inzali ko da abin da ya kama da haka wannan fissi ne sannan kuma akwai ma'anawi wanda shi ba ganin shi ake ba misali misali siridda ko kuma yi da mutum ko ƙarya ko annamimanci duka wannan suna raunanar da mine ne azumin mutum musamun fihi ana nihin kuma abinda ake azumi a cikin shi menene zamani shine mala yace wa huwa zaman min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurub shams tun daga fudowa alfijiri na gaskiya shine asani har zuwa faduwar rana kina wannan azumi kina iya da rukunai guda guda uku قال المؤلف رحمه الله الدرس الثالث واجبات الصيام رمضان أبي بندس كزمنتو واجب بن أزمي رمضان واجبات الصيام رمضان الثمانية واجب بن أزمي رمضان su guda takwas ne dole ne a same su wujubu tahari ru'yatul hilal wujuban kifa'iyyan shine dole ne a yi sa a jajirce a yi taka tsantsan da kulawa game da ganin wata wannan kuma abu ne tilas ne wanda ya hau bangare na al'umma idan wata al'umma ta tsaya da wannan aiki to zunubin ya saraya akan sauran al'umma wanda ba su yi ba da dai al'umman musulmi za su yi sakaci su yi watsi da kulawa da ganin wata to gaba ɗaya sun yi zunubi amma an samu wata al'umma wadda za ta kula ta nace da kulawa an ce wannan yau azumi watan shaban iya da kwana 29 to ya kamata a samu al'umma musamman ma'adalai wanda za su jajirce a ganin wata neman ganin wata in ya tabbata su gayawa mutane ya tabbata in kuma ba a gan shi ba dalilin ƙura ko gilgije ko wani abu abin da ya kama da haka to wannan za su cika kwana talatin ne abu na biyu wujubil imsak idza balaga al-fajr as-sadiq idza bazaga al-fajr as-sadiq tilas ne mutum ya kame daga ci da sha da dukkan abin da zai karyawa mutum azumi lokacin da alfijir na gaskiya ya zo hadisi ya zo kan cewa idan mutum iya ɗauke da abinci aka yi aka yi assalatu alfijir to yayi gaugawa ya cinye abin da yake tare da shi malamai sun yi bayani akan cewa ana nihin a lokacin da mutum yake cikin shakku tabbata alfijir ya keto ko bai keto ba domin wasu ladannan zaka yi suna kiran sallah lokaci bai yi ba bai kullo ba to a halin shakku baka da yaƙini kan cewa alfijir ya keto to wannan ka samu kai gaugawa ka yi da sahurkinka amma da zaran alfijir ya tabbata ya keto to ko da loma kasa ba za ka haɗe ta domin ka shiga cikin zamani na azumi mun gane ko abu na na'am hatta ya tahaqqaqa ghurubu shams da wujub al-imsak an jami' al-mufattirat al-hissiyyah wal-ma'nawiyyah hatta yatahaqqaqa ghurub ash-shams aw yaghlibu ala dhannihi annaha gharabat wajibi na uku shine mutum ya kame daga dukkan abin da zai karyawa mutum azumi wanda hissi ne kamar ci da sha da abin da ya kama da haka kuma da abin da ya zamanto na ma'ana ne kamar ridda da yi da mutane da abin da ya kama da haka har ya tabbata cewa rana ta fada nan ba ce ba shiga cikin duhun dare a faduwar rana aka ce idan dare na farawa ne da faduwar rana thumma atimmu siyama ila al-layl da Allah madaukake ce ila lil ghaya ba fil layl ba aka ce ba ila al-layl har zuwa dare shi kuma dare na farawa ne da faduwar rana ko kuma mutum ya zamanto iya da mafi rinjayin zaton shi rana ta fada wannan kuma misali a lokacin da ya zamanto an lullube rana dalilan hadari ko gilgije ko kura ko abin da ya kamata ko kuma iya cikin wani yanki wanda rana ba ta fitowa amma zai harsashe ya yi dakon cewa a yanzu dai tauta zaton rinjayar zaton shi rana ta hada na hudu wujubul istimrari ala niyyati siyam hatta taghruba shams wajibi ne tilas ne mutum ya zarce da niyya azumi kai ya yanke niyyar shi har sai rana ta fada domin idan kahin rana ta fada ya yanke niyyar shi to baya da azumi ya karya azumin shi azumin shi ya lalace misali yanzu mutum ya dau azumi sai da la'asar sai kawai ya ce kai ni na warware wannan azumi shikenan azumin shi ya warware ko da bai ci ba bai sha ba idan ya dau niyyar kawai ya ya sha shi domin ita niyya ita ce take tabbatar ma da wannan azumi idan ka warware ta to shikenan na biyar wujubu ikhraj ma fil fam liman aftara min ramadan nasiyan thumma tadhakkara aw dhukira aw amidan bighairi udhr aw sahha al marid fi athna'i an nahari aw wasala al musafir ila baladihi aw tahurat al haid wan nufasa'u aw aslama al kafiru aw balagha al gulam aw al jariya aw afaqa al majnun أو المغمى عليه أو لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار فإنه يجب عليهم إمساك بقية اليوم واجبين متن كامي باكنش daga dukkan abin da zai karya mai afwan ya fitar da abin da yake cikin bakin shi wanda zai karya mai azumi cikin watan Ramadan sawa'un ya mance ne yasa wani abu a bakin shi kahin ya haɗe ya tuna sai huddo shi baya haɗewa sun mata zakara ina ya mance ya sa ruwa zai kwata kawai sai tuna a sha azumi niki baya haɗe wannan ruwa sai zudo shi ko kuma a aka ce mai har ya ɗau loma zai sa ya sa loma zai haɗe aka ci kaiwa da ba azumi kake ba to ba zai haɗe wannan loma ba zai huddo ta ne ko kuma da gangan mutum ba tare da wani uzuri yasa wani abu yake so ya karya azumin shi ko kuma mara lahiya wanda ya warke a cikin yini akwai cutar da take kama mutum kai tsaye da ikon Allah da an yi wani magani sai kaga mutum ya warware ko don misali ko ciwon ciki misali la qaddar Allah sha wani magani nan take ya samu lahiya wannan ba zai ce ba tun da a cikin yini na samu lahiya zan ci gaba da cin abinci a'a zai kame bakin shi ne aw wasala musafiru ila baladi Allah ya ba mai bulaguro dama ya aje azumi lokacin halin bulaguran shi na'am ba shi da azumi Eh, ba shi da azumi domin daman asalin bai tashi da azumi ba Eh, haka wanda ya zo daga bulaguro ya zo garinsu ya halin bulaguro bai ɗau azumi bai zo garinsu baya da azumi da ya zaren ya zo da a hanya iya ciye-ciyen shi a boye saboda alhurma kawai ya tuhume shi cewa ga wani can ƙato ba sha Allah ba la'alla har da gemu ba ya azumi a sai ya taka tsantsan to in ya zo garinsu hallo kuma ba zai zarce da cin abinci ba zai kame bakin shi saboda mene alhurmar ramadan aw tahuratul haidu aw nufasa'u ko kuma mai jinin al'ada ta tsarkaka ko mai jinin biki tana ciyeciyanta har ta samu tsarki to nan ma ba ta ce ba bari in zarce saboda wannan kuma su tare iya faruwa ga mata su samu tsarki a lokacin da cikin yinin azumi la'alla da sai ta tashi da jinin al'ada dan lokaci kaɗan ya ɗauke ta tabbata ya ɗauke to nan ba ta ce ba to tun da fa cikin yini ne ya zo bari in zarce da cin abinci da sha'a'a aw aslama kafirun ko kuma kafir ya musulunta a tsakin yini shi ma zai kame baki aw balagal gulamu aw jariya ko kuma saurayi ya balaga ko budurwa aw afaqal majnun ko wanda rishin hankali ya same shi kuma ya samu waraka ko bugon iska ko abin da ya kama da haka shi ma zai kame baki aw mugma alai ko kuma wanda aka somar da shi ba lafasin mugma alai ba shi yake suma ba mutum ai ba shi yake suma ba ko da kanshi somar da shi ake ko wanda aka somar da shi aw lam ya'lam bi dukhuli shahr ramadan illa fi asna'in nahar ko mun bai samu labarin shigar watan ramadan ba sai a cikin yini babu kafofin watsa labaru ko kuma ya tashi an bada shi dai bai san dai azumin ramadan ya kama ba sai da an waye gari da sahi ya ji ai ana cikin wata ramadan hallo shi ma nan sai ya kame bakin shi daga ci da sha fa innahu yajibu alaihim imsaku baqiyatil ayyam yawm dukkan su wannan wajibi ne akan su su kame sauran yinin da suke ciki wajibi na shidda yajibu ala sa'imi al-ibti'ada an zawjatihi wa amatihi idza khashiya al-wuqu'a fil haram wajibi ne mutumin da baya da hakuri yayi nisa game da matar shi ko kuyan gashi idan ya ji tsoron afkawa a wajen akan cikin haram saboda kai zamanto zari'a ce tare da ita kasancewa tare da ita kai zamanto wata hanya ce wanda zai aika ya zuwa haram to sai ya nisa da ita na bakwai wujubu tark قول الزور والعمل به والجهل والغيبة والنميمة وجميع المفطرات وجميع المحرمات برن دكان برن مغنغنو ko magana ta ƙarya ƙaunin zur barin ƙarya wal amala bihi da aiki da ƙarya wal jahal da wawanci nan ba rashin ilimi ba ke wawanci wal ghiba da yi da mutane والنميمة دا النميمانشي وجميع المحرمات جميع المحرمات دا دكا أبي بند الله مدوكك يا حرمتا wajibi ne mutum ba ko da ba lokacin azumi ba duka wannan abubuwa ya bar su domin Allah ya haramta su shari'a ta haramta su to amma haramcin su na ƙara ƙarfafa ne a lokacin da aka shiga cikin azumi saboda alhurman da daraja wannan lokaci li hadith abi huraira radiyallahu anhu dalilin hadisi abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla az-zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai bar ba ƙarya magana zur wal amala bihi da aiki da ita wal jahl da wawanci falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharab Allah baya da bukatan mutun ya bar cin abincin shi bar shan shi wannan hadisi ba ana nihin ba in hok za kai ƙarya ko annabi manci ka cika sha'a tsoratarwa ne ana tsoratar da kai ne kakka shiga cikin wannan yanayi wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a karkashin lamba ta 1804 ɗan uwa so tari mutum mai azumi zai yi azumi baya da wani sakamako sai yunwa da kishirwa domin azumi ba kawai barin ci da sha bane azumi kun gane cewa ya kumshi dukkan abeban da za su gurgun tasowa mutum azumi na daga cikin annamimanci da ƙarya da jahilci da wawanci an yakuna muhibban li sawmi ramadan wajibi ne mutum ya kasance iya son azumin ramadan akwai wa'anda idan wata ramadan ya shiga hankalinsu ya tashi ina ga kamar duniya ta tsaya ba ta zauna ba a'a watan ramadan iya zuwa mutum iya cikin farin ciki kaka na ibada na lada na samun aljanna ya samu na mutum sai dagi shi yasa salaf magabata wata shidda suke yi suna roƙon Allah Allah ya gwada musu wata ramadan ya kai su wata ramadan tun daga rabin shekara suna roƙon Allah Allah mu na Ramadan Allah ka gwada mu mota Ramadan domin sun san me ya kumsa na alkhairai na'am mutane yanzu sai ka ga mutum iya Allah Allah Allah Allah Allah musta'an li'annahu mimma anzala Allah domin na daga cikin abin da Allah madaukake ya sabkas قال الله تعالى الله مدوكي لا ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم wannan ba dan komai ba sun yi kyama abinda Allah madaukaki ya sabkas sai Allah madaukaki ya saryantar da ayyukansu kuma duk ibadar da mutum zai yi ta iya kyama wannan ba ibada bace in dai ibada ce ana ninka kana son wannan yin ibada ka yi ta قال المؤلف رحمه الله الدرس الرابع درس نهد المستحبات في الصيام ابي بند اكسو اتكن azumi malin yayi dan ta'aliki kala almustahab ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu abinda yake mustahabbi shine abinda ana ba wanda ya aikata shi lada sannan kuma ba a wa wanda ya bar shi uku ba shi ne malayin da karkashi ce ta muzakira da usulul fiqh na imamu shankiti rahimahullah yake cewa yuradu wa yuzadu fi tarif wa yatlubuhu ash-shar' talaban ghayr jazim wa huwa muradifun lis-sunnati والمندوب والتطوع kina abinda shari'a ta nema a aikata amma nema ba na tilas ba gane ko an so a aikata ne a wannan ta'arifi sai dace da ma'anar sunna amma kuma sunna ba ta istilahin malaman hadisi ba sunna ta malaman fiqh domin sunna ta malaman hadisi babu abin da ya bari na al'amarin addini wajibi ne rukuni ne sunna ne mustahabi duka ya shiga addini ne ma gaba daya iya cikin kalkashin sunna wal mandubu da abinda aka so wata tsawo haka nan da nafiloli na daga cikin abinda malaya ya ambata na mustahabobin azumi taharri ru'yatul hilal taharri ru'yatul hilal idza qama bihi man yakfi wa huwa mustahabbun fi haqqil afrad wajibun fi haƙƙin umma dakon ganin wata idan wasu al'umma wanda suka isa suka tashi da wannan aiki sannan kuma ya zamanto mustahabbi ne mun ganshi can menene a matsayin mene wajibi ko anan kuma sai zamanto fa huwa mustahabbun fi haqqil afrad sai zamanto mustahabbi ne a ɗaiɗaikun mutane wa wajibin fi haƙƙin umma sai zama to wajibi ne kuma a haƙƙin al'umma gaba ɗaya. Abu na biyu, du'a ru'yatul hilal, addu'a ta ganin wata, jinjirin wata. Kuma wannan, mazala sallallahu Alaihi wasallama na faɗi kamar yadda Imamu Ahmad ya rawaito, da Imamu Tirmizi da Imamu Darimi. imamu wannan hadisi imamu al-albani ya ingantar da shi kamar yadda imamu tirmizi ya ingantar da shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya cewa idan ya ga jinjirin wata Allahumma ahillahu alaina bil yamni wal iman was salamatu wal islam Allah ka gwada ka tabbatar mana da shi wannan wata ka sanya shi ya hutu a kanmu bil yamni da albarka wal is- wal iman da imani was salamata da kubuta wal islam da musulunci rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na ubangijinka Allah wannan kuma bai takaita ba kawai a watan Ramadan duk watanni manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ga jinjirin wata iya irin wannan addu'a to haka da mun ga jinjirin wata na Ramadan mai sai mai kokari mai mai ka wannan addu'a Allahumma ahillahu alaina bil yamn wal iman wal islam wal iman wal islam was salamatu wal islam rabbi wa rabbuka Allah mustahabbi na uku as-suhuru yin sahur kan mutum ya ga cewa bai ya jin yunwa ya ƙi yin sahur a'a a cikin sahur akwai albarka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna fi suhuri baraka lalle a cikin sahur akwai albarka ko da dai kwatawa ta ruwa ce mutum zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa kamar yadda yazo a cikin hadisin Sahal bin Sa'ad Sa'idi la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-suhur wani hadisi imam bukhari ya fitar da shi mutane ba su gushe ba a cikin alkhairi duk lokacin da suka gaugautar da shan ruwa ba gwaninta ba ce ba ko iya ibada mutum rana ta fada ya ce sai dare ya shiga kan nan ya sha ruwa da zaran mutum ya tabbata rana ta fada ladan ya yi kiran sallah bai yi ba mutum sai ya sha ruwa kinan mutane ba za su gushe ba da cikin alkhairi duk lokacin da suka gaugautar da shan ruwa kuma suka jinkirtar da yin sahur kan mutum ya tashi tsatsakin dare ya ce yi sahur a ya bari har lokacin da tsakanin hudowar alfijir da yin sahur kin shi kai gwalgwadon aya hamsin gane ko gwalgwadon aya hamsin mustahabbi na hudu التمر في السهور cin dabino a cikin sahur mutum ya yi sahur da dabino za mu ga hadisi cikamakin hadisi na shidda taqlilu min at-ta'ami fi suhuri na biyar ko ta'khir suhur jinkirtar da suhur kuma sai dace da wancan hadisi na sahal bin sa'ad as-sa'idi لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور انا انا سن سحور اجنكر تدش نشد التقليل في الطعام في السحور والافطار mutun kai ya cika cikin shi a wajen sahur ko kuma wajen shan ruwa domin zai samu kasala kuma so tari masu tabi'a ta cika ciki a wajen sahur ba sa rabuwa da yunwa da kishirwa mutum zai ji wahala tamaman ko a sha ruwa wajen shan ruwa aka cika ciki mutum iya ko iya iya jin tsoron yayi dogon ruku'u ko sujada yayi abai ya zubdo abin da ba haka ake ba na'am idan sai a dan taba in yaso in ciki ya dan warware in yaso an kare salloli sai a zo a ci abinci kuma mafi yawancin rashin lafiyar mu na daga cikin cika ciki ne kashi fiye da kusan saba'in na rashin lahiyar da mutane suke fama da ita da sababin ta abinci. Na bakwai, tajilul fitri idan ta haƙaƙa gurbin shams, shi ma wannan mun yi bayanin shi. Jinkirtar da gaugautar da shan ruwa idan ya zamanto rana ta faɗa, an tabbata rana ta faɗa, kuma ya dace da wancan hadisi na Sahal bin Sa'ad Sa'idi, radiyallahu anhu. Alfitra ala rutubat, فإن لم يكن نترى فعلى تمرات فإن لم يكن حصى حصوات من ماء mutum ana so in zai sha ruwa ya fara da cin maga danyen dabino maga ha rutubat eh shine maga ba abu ai a Hausa baka maga ɗaya biyu dubu ɗaya maga ce ne na'am fa illam yakun fa'ala tamarat in kuma babu maga to sai ya ci dabino saboda abin da suka kumsa na abeban da za su gina jiki farko dai akwai sukariyata akwai sukari akwai ma'adanoni a ciki akwai abeban da jiki dandana zai amfani da su sabanin mutane da an ce shan ruwa sai a zo a kama shan abin da yake da gazi da abin da ya kama da haka in ba a samu dabino ba to mutum sai ya ɗan kwakwata ruwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake li hadith Anas bin Malik radiyallahu anhu rawahu Ahmad wa ghayruhu wa hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala fi silsilat shine kamar yanda Anas dan Malik kala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuftiru ala rutubatin qabla an yusalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya shan ruwa a danyen dabino da danyen dabino gabanin yayi sallah فإن لم تكن رطوبات فعلى تمرات فإن لم تكن حصى حصوات من ماء إن باب دبينو سي إن باب وانشان سي كوما دبينو إن باب دبينو صلى الله عليه وسلم سي دوكي رواية قطع قطعوا وانا حديث إمام أحمد يفتر دشيد أبو داود دا ترمزي دا دار قطني إمام حاكم يا إنغان تد وانا حديث إمام الذهبي يداتي دا تصيحنا إمام الحاكم إمام الألباني يا شما يا إنغان تد وانا حديث nago fa'in lam yajid fa bima tayassara min min al-halal at-tayyib idan mutum bai samu ba wa'annan ba to ya sha ruwa da abin da ya saukaka na abin da ya zama to halaka ne kai yayi azumi ya fara da abin cin abin da ya zama to haram ne na sha biyu alqaul ba'da al-fitr bayan an sha ruwa mustahabbi ne mutum yace zahaba zama'u wa tallatul uruq wa za sabata al-ajru insha Allah ta'ala wa alaikum assalam bayan ka sha bayan ka sha shine yace al-qawl ba'da al-iftari na'am shine ka fadi bayan ka sha ruwa zahaba zama'u kishirwa ta tahi wa tallatul uruq jijiyoyi sun cika wa sabata al'ajru insha Allah ta'ala kuma lada ya tabbata Allah madaukaki ya yarda wa taqulu ba'da iftarika ma taquluhu ba'da kulli ta'amin kuma bayan shan ruwanka sai ka fadi da dukkan abin da ka fadi kake fadi na ba'da kulli ta'amin bayan kowane cin abinci na addu'a alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min min min ghairi hawlin minni wala wala kuwa ko kuma mutum ya ce alhamdulillahi lazi a ta'amana wa saƙana wa sha'alana minal musulmin ko musulmin ko kuma ya ce alhamdulillahi lazi a ta'ama wa saƙa wa sauwagahu wa ja'ala lahu makharaja ita wannan addu'o'i ne wanda mutum ya dace iya daga cikin ladabi na cin abinci mutum ya fara da bismillah sannan kuma ya kare godewa Allah madaukaki a bisa wannan ni'ima da Allah maɗaukaki yawa mutum ina ga lokaci ya ya sha abin da muka wani daidai Allah maɗaukaki ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik